بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أكرم أعزك ساكت الدعاء ومن المشي أيمن أسد إلى بقري وبتع رمضان شكرا تقول للوصول إلى بقري من الجزاء شجاعة عشرين بقرون وبتع بيو شكرا تقول بيو عشرين شكرا للمدينة a wannan masallaci mai albarka masallacin da yake biyu da ke nan bauchi inda muke karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa daga cikin suratul isra Allah ya albarkace mu da ita da kuma alkur'ani baki ɗaya mun ne zuwa aya ta hamsin da biyar don kuma za mu dora zuwa abin da ya sauka in Allah ya so. Allah ya nuna kuma baka mu karanta daidai ko in ta a daidai ko mu aiki da daidai. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
Allah za mu tsawa iyayenka. Allah madaukakin sarki ya ce, wani domin da zai da amtu, ni tuni, ala ya kai kuna kashfar duniya amtu wa la ta hajjira. Kula ta da na zai na yadda wata tauna ila rabbi wasila. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا Allah mai abokin sarki ya ce ku rage ulladin da za'amtu min dole ka ce da su ku kirayi waɗanda kuke riyawa kuma bayan Allah cewa su ma ababen bauta ne ko waɗanda ake iya roƙo kuma a samu biyan bukata a wurin su. Wala yin ne kuna kashe buri an ku, biyu da kuke kira su ba za su iya mallakar yayi cuta ba daga kanku wala tahwila ko ba za su iya juya ko kawar da ko canza cutar daga kanku ta koma kan wani ko daga babba ta koma karama ko kuma daga wani wuri ta koma wani wuri ba ulaika alladhina yad'un su waɗanda kafirai ko mushrikai suke kira ko bayan Allah ne yabtaguna ila rabbihim alwasila su ma neman kusanci suke yi zuwa ga ubangiji su ayyuhum aqrab wane ne suna kokarin wa zai riga wani samun kusanci zuwa ga Allah wa yarjuna rahmata kuma suna fatan samun rahama a wurin Allah wa yakhafuna azaba suna kuma jin tsoron azabar Allah إن عذاب ربك كان محذورا حقيقة عذاب أبنجيك أبو صوري كما أبو بوجهي har yanzu magana ce akan tafiti tsantsa magana ce akan tsage gaskiya kuma Allah shi ne gaskiya sai ka bi anna Allah huwa al-haq Allah kai shi ne gaskiya وأن ما يدعون من دونه هو الباطل duk wanda aka kira kuma bayan Allah ana neman taimako ta hanyarsa ko zuwa wurin ta kai tsaye baya da shi kuma barna ne shi kuma bada ce wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir don haka wannan sura ɗaya daga cikin cikon abin da take karantarwa shi ne tabbatar da tsantsar tauhidi tauhidul uluhiyya shi ne tsarkake Allah a cikin bauta duk wani haƙƙi na Allah wanda bawa zai isar zuwa ga Ubangiji da sunan bauta, to wannan babu wanda ya cancanci wannan haƙƙi sai Allah shi tare. Kuma yayin da ake buƙatar Allah da irin wannan ba a kawo sunan kowa, kamar yadda ba a kudu da wani a cikin zuciya yayin da ake nema a wurin Allah, haka kuma ba a ambaton sunan kowa lokacin da ake ambaton sunan Allah haka mutum sarki. wanda shi ne ma'anar kulidu lullazi da la'amtu min duni a ce wa mushrikan nan ku ta kiran waɗanda ba Allah nan ba ku me za su iya rafi ko da kashe duniya ba za su iya yaye muku cuta ba ba alkashfu shi ne addafu wa rafu wa izala shi abu yana kanka sai a kwashe maka shi abu ya riga ya zo sai a raba ka da shi shi ne kashe a yayin maka shi a raba ka da shi sai Allah ce ba wanda ya zai raba wani da cuta sai Allah shi ta Allah ce kun fara aiki shuraka a kudin da zai ta duro da mai yi la ka tambaye su waɗanda kuke kira kuma bayan Allah in a rada ne Allah ku mutum har kuka kashi haka dole kuna tsammanin idan Allah ya nufe ni da cuta a kodin sai raba ni da cutar أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي وإذا الله يا نبني رحمة أقول لي سيري رحمة كيف سألني قل حسبي الله شكرا لك وخرج على شيء عليه عليه التوكل المتوكل ba wanda yake da mulkin ɗora cuta da kuma ɗaga cuta sai Allah kaɗai idan damuwa ta same ka to duk wani da kake tunanin cewa waɗansu suna iya kira ka domin su samu sauki to waɗancan ɗin Allah ce la yamliku na kashfa dunya ba za su iya raba ku da cutar ba wala tahwila kuma ba za su iya kautar da ita ba dama cuta ta zo ko dai ko dai kai dai ne ko kai ko a raba ka da ita kwata kwata ko kuma a matsa da ita koma wani kai dai wani idan shi ba ta faɗa ɗaya ta tsallake ka ta faɗa kan kowa to idan an ce dole sai ta faɗo to ai mata kashi shi ne a hana ta kanta cuta amma in ya zama dole sai ta faɗo ɗin to ai ta hannu shi ne sai a kautar da ita sai zama gaba ta same ta ba ko ta hamilu hamin shafsin ila shafs ko ta hamilu hamin makanin ila makan ko ta hamilu hamin shi ta an daga ta daga tana da tsanani ko kuma min usrin ila yusrin daga tsanani a mai da ita zuwa sauki ba wanda yake yi wani kuma sai Allah kaɗai duk abin da ka gaya sauki Allah na abin da ka gaya tsanani Allah na shi ne ma'anar kullum kullum min inda za ta ce duka daga Allah ne kama da ya kula da ya kawo da ya kalu da ya kawo na hadira su masu cin kanin me yasa ba sa fahimta to wannan shi ne ma'anar kulli du'ul ladina da'amtu min duni الزعم شيء الظن أن شيء واقع وهو غير واقع zaton cewa wani abu haka yake amma ba haka bane shi ne ma'anar azzamu kuma har mutum ya fara don haka su mushrikai suna cewa haƙula da shi ba haƙula inda Allah waɗannan su ne masu sama mana ceto a wurin Allah shi ne Allah ce kul aka nabi kuna Allah bima la ya'lam za su gaya wa Allah abu da kai bai wannan abin da suke shi ne zamu shi ne biya abu kawai ka yanke abu ka faɗa ba tare da dalili babu wata babu wata hujja babu wani dalili yake tabbatar da wani yana da wani iko akan kauni kuma bayan Allah قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قالت فلا يملكون كشف الضر عنكم kun san ba za su iya ɗauke muku cuta ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Ubangiji ya ce a cikin hadisa ya ce ku sani da a ce duk duniyar nan za su zama wato za su taru a kan su cutar da kai da wani abu duk duniyar duk mutanen duniya kaf da mutanen farko da mutanen ƙarshe waɗanda aka yi su suka mutu da waɗanda ba su yi su hannu kowa ya irin nasa makirci da wanda zai ɗauko makami da wanda zai ce yi da wanda zai zage ka da wanda duk abin da kake gani za a yi taron dangi a yi nan da dubu ka bi shekin illa bi shekin da ka taɓa ba ba da wallahi duk duniya da suka taru ba za su iya cutar maka da komai ba sai abin da dama Allah ya rubuta maka. Mutane da kaga suna iya cutar da mutane. Su asalin su mutane duka su kamar yadda bindiga da buka ta ce. Buka ta tana zaune ita kanta za ta iya sauka wani. Bindiga kuma tana zaune kanta za ta iya harba ka. Bom zai iya tashewa haka kawai ba tare da an tada shi ba. To haka ɗan adam mai cutarwa. Shi ma yadda kaga buka ba za ta iya komi da kanta sai an ɗauke ta ba. Shi ma sai Allah ya yi amfani da shi a matsayin makami na mai yi da maka. kamar yadda wuta ba za ta kunna kanta har ta kona wani ba sai in wani ya kunna ba ka su ma dukkan mutanen da kansu a duniya suna cutarwa Allah ne ya cutar da kai in ya ga dama amma sai zama ya yi amfani da ta hanyar wani to idan Allah bai ce wani ne yi ba ba ce ta kamar yadda wuta in ba a ɗauke ta an yanka wani ba za ta taɓa yanka ba. Kuna fahimtar wannan abu? Shi ne layar da nuna kashe duniya. wala ta hannu ko ba za su iya matsawa su canza ta su biya ta cutar. Allah ne kaɗai yake da mulkin wannan hannunsa. Wannan yana nuna maka ɓata da barna da mutanen da suke tsayawa a kan waɗansu matattu a kan kabarinsu su ta addu'a suna ta roƙonsu suna gani wannan shi ne ji roƙon shi zai sa Allah ya amsa maka saboda ka bi ta hanyar wani. babu shi a wannan duniyar wallahi Allah bai yi shi Allah ya bar wannan a hannunsa da shi kadai inda wancan din yana da wata dama a wurin Allah da har zai iya nema wa wani to abin ba mai aula ya nema wa kansa da ya nema wa kansa har yau yana nan da bai mutu ba saboda duk duniya ba wanda yake son mutuwa ba wanda yake son mutuwa kowa ne kaga ya mutu kawai mutuwa ta zo masa amma ba wanda haka kawai zai je na so ya mutu kowa yana so rayuwa nan amma saboda Allah ya ya rubuta kowa sai ya mutu kuma kai kanka kowane mutum ka gan shi ya mutu za ka gan shi ya ɓata rai ba wanda ya mutu yana dariya haka kawai yana so ya in ka ga dawa kai kanka ka san ka san abin da zai ba da ba da daɗin ba da daɗin ran da kake ba saboda haka in zai iya ai da har yau yana nan to tun da bai iya komai ba har ya mutu sannan kafin ya mutu zai da yi cutar ajali kai ka zo su baka da lafiya kana rubu kana haka da surun ka shi ne sai yake da adalin kuma har cutar ta da shi ta kashe shi kuma kafin yin cutar adalin za yana da ciwo kaza yana da nakasa kaza bai da kaza bai da kaza in duk waɗannan abubuwa yana da fada a wurin Allah ai in tashi kafin ya roƙa maka bakar da zai roƙa dan kuma duk baka gane wannan ba ka bari kawai ana ta wasa da imanin ka ka ɗauka akwai wani da yake taya Allah babu shi wallahi ko yana da wani tozali a wurin Allah an faɗi sunan da zai sa Allah ya ga gaggawa yana kallawa ubangiji ya karfi baka wallahi shi yasa Allah ce subhanahu wa ta'ala amma yushriku duk abin da suke haɗa Allah da shi din nan Allah ya tsarkaka kuma Allah ya buwaya Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin sa ana fahimta da kyau kar ku kira kowa idan kuna cikin damuwa sai Allah akan wannan ayar ne Allah madaukakin sarki mutanen da kuke kira koma bayan Allah ku tambaye su la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ardh wa ma lahum fihi min shirk وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له Allah ce mataki har guda uku har guda hudu ba su da kodai a ciki. Waɗannan waɗanda wasu suke ɗaukawa cewa suna da wani matsayi a wurin Allah na musamman an faɗi sunan su kar a zage su kar a yi kaza kar a yi wane ne kai ma wani abu zai sami ka ba kowa ne su a wurin Allah ba shi ne kamar ku إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ثم باين كما يقول ka a maka wata barazana ana nuna maka in kana kwazo kwazo kwazo zai sami ka kuma ka da ya same su kafin suka mutu ba duk wani kaza ka ga faru daga wurin Allah da ba da wurin su ba ba kun da su ya ga shi inda a ce cutarwar irin waɗannan za ta biya da duk malamin suna su mutu a ƙasar Ramadan amma sun daɗe suna kiran tauhidi suna ce la ilaha illallah wa kullum alhamdulillah amma suna ƙara tafiya daidai kuma duk abin da muka tashi ne ma sai mu roƙi Allah kai ne ba mu roƙar su muna ganin su kuma can din suna can ana ta kakani kai kuma abubuwa suna ta tafiya daidai Wani da Allah shi kaɗai kuma sai Allah ya nuna mana shi kadai suka rike shi ya ishe ka alayhi sallahu bi kafin abda to Allah bai ishe ka ba sai ka hada da wani kai da wani shi san Allah ya ce la yamlikuna bi ala dhahra wallahi a duniya kowa ya saka ba su da nan duniyar nan daga gannan nan yadda ka zo ka ganta haka kuma haka su zo ka ganta ba su shigo da kari ba kuma ba su fita da kano ba haka suka shigo a banza haka kuma za su fita a banza Zaka da kai su duka iri ne da shi ba nan la yaqibu la min ala zarra idan kuma akwai wani abu a duniyar nan kaya daya wanda ba na Allah ba zaka ce na wasu wani ne ce ta ke da wannan daraja ka nuna ka ce wannan na wani akwai shi bayan ya mutu ma an rasa inda za a sa shi ma sai da aka tona kabari a rafin kasar Allah kafin aka tashi ya kawo wuri da za a ajiye shi to da ka gori da Allah ne ya ci arzikin Allah ya ci ya koshi ko kuma kun ɗauka kamar shi wani ne shi ba kowa ba da wannan ta yi kai ma ka fi shi da da wurin Allah idan ba ka shirka kada da bibi billahi da zai ka shi a wurin Allah Rike Allah shi wallahi Allah ya ce Allah da ya rike duniyar da tun farko aka kai har yau duniyar da ba ta samu tangal-tangal ba har yau tana nan bai taɓa gaza ba taɓa samun wani ya tsaya shi ba sai yau ne kawai take cewa wani zai shigo shi ma wani shigowa da shi aka yi kuma nan da zai fita ka kawai za ka ji ya fita irin su guda zo suka tafi mu ba da kowa muke yi ba amma tauhidi ka wallahi da ku ba da ku ne karatu ne ne la ya fito da misalin sarrafa su fi sarwa da wula da ko a sama ko a kasa ba su da ko kwayar zarra. Yana ce ma lahu fihi ma fi shirki. Sannan ba sa da abin da suka yi tarayya da Allah aka kama. Ba su da abin da suke da kaso ko shi a ciki a cikin kayan Allah. Na shi ne shi kaɗai duk duniya. Wa ma lahu minhum min zahir. kuma babu ko ɗaya daga cikinsu wanda yake yake Allah a kan wani abu. Waɗannan abubuwa guda uku ku sa ku fahimce su da kyau da na ƙarshen wala ta fa'u shafa'a mai ga ku ina da mana adana bari ku fahimci tasirin sa. Duk mutumin da ya ga yana da ta cewa to ɗayan hudu ne. Kana wuce ɗayan hudun nan to ba mai ta cewa kuma. me ta cewa na farko shi ne wanda ya mallaki abu na ka ne da kudin sa a wani sama wani ne sama na wani saboda haka in mutum abu na ka ne ai abu na ka maganin abu zai ka ba wanda yake taba ka to shi ne Allah ya ce a cikin duniya akwai wani mutum mai abu na ka wannan naka da shi shi ya shi ya yi shi ne ma'anan la yamlikuna mithqala dharra duk duniya ba abu da ko da kwayar zarra ne na wani dukkan su kayan Allah ne shi kadai kun ji daya za ka in aka samu mutumin da yana da wani abu to sai ya gadara a kan abu amma tun da ba a samu ba duk duniya to Allah ne kadai ya gadara tun da duk nasa ne mataki na biyu shine ba kai ne mai shi ba amma ka taya mai shi sai ya zama ku da shi ne kuka haifu kuka yi taron dangi sai kuka samar tare sai ya zama ba kai kaɗai ba ne mai shi amma kai shi ya wanda ne ai akwai abin da naka ne kai kaɗai kai ne single owner akwai kuma abu wanda kai partner ne tare kuka haifu kuka samar shi ma ya mallaka ne ba za ka iya ɗaukewa gaba ɗaya ba ɗayan ba ba zai iya ɗaukewa gaba ɗaya ba dole in za a yi wani sai an nemi ka a duniya akwai wani abu da Allah da ya zo yi sai wani ya tsaya shi sai ga aka zo suna rabawa tare shi ne ba mu fi imamin shi in akwai wani abu a duniya da ka sani wanda ba na Allah shi kaɗai ba ne shi da wani ne suka haɗu ka nuna mana shi shi ne wa ma da mu fi imamin shi sai Allah ce wa ma da mu min fumin bani sannan Allah baya da mai taimako ko mutum ɗaya shi ne mai mataki na uku shi bai mallaka ba a karo na farko shi kuma ba fatina ba ne ba kuma shi ya mallaka ba ne a karo na biyu amma tare da shi aka yi kofar baya aka samu don haka dole in an zo tun da ya tsaya ka kafin ka samu ai dole shi ma ka ɗan san masu rayu shi bai mallaka ba amma lokacin da za ka mallaka ya tsaya ko ya tsaya ka ciniki ko ya tsaya ka nema kuna fahimta ko ya maka rakiya duk na ta ne shi kadai amma kai ma akwai wani abin da ka taimaka ai dole shi ma a san masa wani abu waye a duniya wanda ya taimaki Allah lokacin da yake halittar sama da kasa waye ma yake na lokacin da aka yi sai da Allah ya gama halittar komai ma kafin ya halicci annabi Adam ne Zaka shi kaɗan sa ne mai komi annabi Adam ba ganin abubuwa aka yi sai Allah ya ce wa allama Adam al-asma'a kullaha sai Allah ya ce kaga wannan kaga sunan su shi ko sunan su wanda sani ba to in annabi adam da Allah ya halice shi da hannunsa kuma shi ne farkon dan adam bai da komai a cikin kayan Allah akwai wani kuma da daga baya zai cikin kayan sa sai yana da kaso a cikin kayan Allah shi ne wa malahu min min bani shi bai mallaka ba shi kuma bai da shiya a ciki da amma kuma shin akwai wanda yake da wani abu na taimako da zai zo ya gadara wa Allah ya ce shi ma a tsallabe shi babu sai na ƙarshe shi ne shi bai mallaka ba shi ba a yi tarayya da shi aka shafa ba shi kuma bai yi taimako ta kowace fuska ba amma yana da wani matsayi na musamman yana da tozali ko abin da za a yi yana yin magana za a amsa akwai wani a fadar Allah da yake da wannan wallahi babu shi ba wanda yake nuna wa Allah ce kai kaza sai Allah ya fara shi babu shi wallahi kowa sai dai ya roƙe shi ya ce ina roƙonka kai kaza kuma in aka roƙe shi in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya ba zai bayar ba a duk duniya ba wanda idan ya yi addu'a ya roƙa a wurin Allah kan katse Allah zai fi sauraron sa kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake so ne Allah ya bashi ba duka bane inda duk abin da yake so ne da duk duniya sun zama ya aljanna amma ya samu Allah ce da shi afa anta tukrimun nasa za ka iya sa mutane duka ka tilasta su hatta ya kuro mu'mini Allah ce mishi ma kana da nafsi an tu'mina illa bi idnillah ba wanda yake sai imani sai na bada ilimi kai na ka wa'azi ne kawai Allah ya ce mishi fa inna ma alayka al-bala kai wa'azi ka wa alayka hisabi ko ni ne ne hisabi Allah ce bari da komai a hannuna to ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana ga masa bayi da sa baki a cikin yadda Allah ke gudanar da mulki kana tsammani akwai wanda yake sa Allah ya yi shi akwai wanda yake da tozali da zai zo yana barazana ko yana magana sai a ce a wani yana magana dole Allah ya shi Allah baya da wannan ko kadan wannan shine ma'anar wala tabba'u shafa'a da yake da illa bi idin shi sa Allah ce man waye ya isa za alladhi yashfa'u indahu illa bi waye ita yake ce kuma Allah ba da izini ranar kiyama lokacin da za a yi shekara dubu hamsin ana tsaye ana tsari mutane za su yi tuni za su tsaya za su wahala za su miku za su jiku wa khashi'at al-aswat lir-rahman kowa zai shiru fala tasma'u illa hamsa na rantse da Allah a lokacin ko annabawa ba wanda yake ce kowa sai Allah ya ba da izini ne sai mutane su tashi sai su je neman ceto idan suka je karshe aka zo wajen Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ana laha ana laha ana laha zai ce ku tashi ku fara wani abu zai fara ina zai je zai je wani ubangiji ne saboda Allah wal aku yawma idin la shi kadai ne mai al'amari duka yana hannunsa ne za ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo sai ya zama bawa sosai sai ya kwanta ya rizina ya yi sujada ya yi kirari wanda mulkin kenan al-mulku yawma idin lillahi yahkumu bainahum liman al-mulku al-yawm lillah Allah kada shi ne da mulki saboda haka in sun koya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa zai tashi tsara saboda Allah ya nuna maka baka yi ku kai har annabawa duka tsara za su tashi yace awwalu man yuksa yawm al-qiyamati ibrahim mutum na farko da za a sa masa kaya ibrahim yace ina tashi in kasa ta fitar da ni sai ga annabi Musa yana rike da ɗaya daga cikin hawaii na al'arshi yace ban sani ba ya riga ni tashi ne ko kuma juziya misarifa ko lokacin da aka da da da sumar da yayi lokacin da dutsen nan ya fashe tarwatsa da shi shine Allah ya tashi kuma anan sai ya tashi in ma ba zan ya haka ciki ba kuma aka tambaye shi aka ce akwai inda annabawa ma kansu suke yi yace kwarai da gaske lokacin da aka zo auna kaya akan sarari akan akan bizani da lokacin da aka zo kan sarari yace kowa kansa ya sani jama'a Allah fa abin tsoro ne duk waɗanda kaji suna cewa a'a wani ai Allah Allah ya yi wani yi magana Allah ya wallahi waɗanda duk basu san Allah ba wa ma qadaru ba haka qadari Allah ba abu masa ba shi sa Allah ya ce inna azaba rabbika kana mahdi wallahi Allah abin tsoro Allah ya fi karfin ɗan adam ya kwatanta shi da wani wani tsuwa ne tsuwa ne hawa Allah ka ba mu da jahilci. To wannan shi ne ma'anar fana yin da kuma kashfar ba sa iya mallakar yayin cuta a hannu su yayin wala ta hula ko su juya cutar ta koma wani wuri ko ta canza yanayin ta yadda Allah ya yi ta haka za ka shi yasa idan Allah ya tashi ruhu kowa ya yi rike dole sai dai a koma wani Allah ana roƙonsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cutar bambana duk wanda yake da imani in ya ji wannan sai ya bashi tausayi sai ya yi kuka me yasa saboda ba wani inda Allah ya ga dama yana iya karɓar ransa ba tare da ya sha wahala ba amma sai da ya ciwo na sati biyu zai sa wa kansa wannan ciwon kuma ya ta neman magani ya yi ta addu'a ashe yana so ya ji sauki ba ya so ciwo shi ma amma ubangiji sa ya dora masa haka kuma zai haƙura don ka in shi aka masa haka ya yi zina ya jira sai abin da Allah ya kai ba ba zan tsara wani wani wani banza a sha wallahi ubangiji ba abun tsoro ne duk mutanen da suke irin wannan yaudarar mutanen ba su san waye Allah ba wallahi ko kuma sun san shi an sace dan su raina shi amma ana magana akan ubangiji duk mutum mai imani ya ji tsoro a zuciyarsa wallahi Allah ce fatta ku ji tsoro na ma ya bude alba ko kuna da hankali ku ji tsoro haka إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الشيطان هي بصورة تثبت على فلا تخافوا كم تصوروا قوة وخافوا لم تصوروا نبيا أو تصوروا وإياي فارهبوا بكلمة تصوروا لك ألا كان شيء أو تصوروا ولد زي الكتاب كيد قوي ولا تحمل قوة والذين يحاول مكة الشيطان قوة ولولي وأشهد أن لا إله إلا الله أجيب كامك سيبوبي da zo jiko ka ba ka wata laya da ce maka ba zai dame ka ba gidan da ke karyar banza ce karyar banza ce duk bokan da za ka je ka samu sai an cafke kuɗi an biya shi kafin ya aiki to shi yake za ka yi layar samun kuɗi ma idan akwai layar samun kuɗi zai jira sai ka zo ka ba shi kuɗi karyar banza karyar wuri لا يملك كشف الدنيا عنكم ولا تحملها idan Allah yana so ya jarabe ka sai ya farka da ba a taba abu shewa sai shi ya saka a gaba saboda kamar yadda muka faɗa a baya in Allah bai so ka da shi ya wata da hannu sai sai baka a hannun waɗannan mutane kuma sai ya farka sai ya toshe maka basira sai ka ɗauka su suke yi ka ji ka samu wani boka ya ja maka aiki a kan sai ka yana tafiya daidai haka abun mamaki wallahi yana yin aiki wannan ya san wuka ne wannan na ƙarshen yadda Allah yake so ya tsaro mutum ke idan Allah yana so ya haramta maka aljannan sa sai ba ka kamu waɗannan mutane sai ka je a maka sai ka ga yayi to dama Allah ya sa abokan za ka gano amma sai ya sa shi ko a nan ko a can amma da kake nema a nan shi da zo dan Allah da rai ka roki Allah ka ce ba sai kana ganin kamar ka da wannan hanyar ba ta kula ba barka da ci sai ka ajiye addini ka sai da shi sai ka dan can ka daga cewa ne baka aiki sai Allah ya sa abun yayi saboda iyayen ƴan uwan ɗan uwanka waɗanda duk shedan ya ja su sai su zo su bi ka saboda shedan ya cika alkawarinsa cewa ya ce da uku ya da kuma ajma'i sai na fitar da su gaba daya sai Allah kuma ya cika nan da alƙawarin la amla an na jahannama min al-jinnati wa zata ajma'in shikenan sai da zama kafin cikin tawakkal shaytan sai mutum ya dauka da gaske suna yi da gaske suna kaza da je ka ga mutum duk duk a zafin banza amma wani shi ne yake yi wa da shi nasa gobe da littafin ya yanka tayar Allah ne zai ajiye ajalin abun kamar yadda